الرحمن الرحيم زاني مجلسين شاء أكو أتشل للتاف تزيين الخطاب في آداب السؤال والجواب أصناف السائلين في مجالس العلم كشك شيء نا ما ستنبيع مجلس إلي سونا ما ستنبيع أكي مغانا ما ستنبيع idan aka ce nan majalisin ilimi ne to nau'in mutane nawa ake da su waɗanda suke tambaya shine asnafus sa'il fi majalis al-ilm والسؤال في مجلس العلم من أهم وسائل التعليم والتعلم kamar yadda muka sani tambaya a majalisin ilimi tana ɗaya daga cikin mafiya mahimmancin hanyoyin koyo da koyaswa domin man yas'al an ilmi ya alai duk mutumin da ya nemi ya san wani abu to zai sani mai tambaya shine yake sani shi za suka ce matambayi baya bata matambayi shi ke sani kama salafa zikru kamar yadda ambatan haka ya gabata wa idza kana al-amru kama wasafna idan lamarin ya zama kamar yadda muka siffanta fa inna as-sa'ilina fi majlis al-ilmi ala asnafin lalle masu tambaya a majalisin ilimi sun sun kasu gida gida ke min ha daga ciki su'alul alimi li'alimin mithlihi yana iya yiwuwa majalisin akwai malamai ba malami ɗaya ba ne amma yanzu malami ɗaya shine ke kan kujera ko kuma shine yake jagorantar majalisin amma sauran ma ga malamai nan da suka su musamman irin majalisus sama'i da suke yi akan yi majalisus sama manya manyan malamai sai kowa wani yana da yana da yana da yana da riwayarsa ta Bukhari har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama da wani isnadi wani ma na da shi to sai a zo sai a sauke sayi bukhari aka gama sai kowa sai ce to ya ba kowa sanadinsa ana yi har yanzu akwai kasashen laraba sukan yi har yanzu sukan ce musu majalisus sarai kawai zuwa ake yi a zo a zauna dama ba ba, ba magana ake ta baka ce baka gane fassara ba ka isa ne ka zo bayan wannan da ake cewa za a sauke sayi bukhari a sati biyu bane kowa ce za a sauke wani littafi a sati biyu wannan karatun zuku ne ka zauna ka yi karatun gaske a biya maka hadisan da za ka iya ke karanta su ka yi ka je ka yi aiki da su gobe ka da a kara maka amma wannan gaggawa da mutane suke suke sun sauke littafi kaza ba hanya ba ce da za ta zama ta karantar da mutane ta gaske shi yasa in majalisus sama'i ne to babu laifi malamai masana su zo su haɗu su isu ko su karanta wani littafi su sauke shi in an gama kowa ya kyauta sanadinsa ga saura wa yakunu hada li ahdafi malami zai iya tambaye dan uwansa malami saboda wasu manufofi imma muzakaratan li nafsi ko dai yazo ya tambayi malamin dan uwansa yana tambaye malamin saboda ya tuna makansa domin lokacin da kai tambaya aka ƙara tabbatarwa kila ka daɗe da binciken amma sai ka tambayi dan uwanka wani malami sai ce ai haka yake kila kai a littafai biyar ka duba sai ce maka ai wannan mas'ala an faɗe ta a littafai guda goma sai ya sake ambatan maka guda biyar kaga ka kare da guda biyar mudakaratan li nafsihi walil alim al mas'uli sannan kuma zai iya zama kayi tun kayi bita ne da shi malamin da ka tambaya eh ya zama kayi tambayan ne saboda shi ka tuna masa kun ga manufa ta bice wa in ma ta'liman li ghairi ko kuma ka zo a matsayin ka na masani ka zo wani majalisi sai kai tambaya saboda ne saboda wasu su karu kun ga manufa ta uku kenan eh wa in ma ta'liman li ghairihi min at-tullab al-hadiri saboda ya karantar da wasu daga cikin ɗaliban da suke a majalisin suke a halarci manufa ta hudu wa in ma tanbihan lil alimi ala khaza'in sadar anhu ko kuma ya kasance kila ya yi tambayan ne domin ya faɗakar da malamin sakamakon da kuskuren da sakamakon kuskuren da ya ji malamin ya yi asna at-tadris wal ilqa'i a lokacin da yake karantarwa kuma yake bada karatu ka je kuskure to sai ka sa abin asida tambaya kai masani ne sai ka sa abin asida tambaya to kaga zai bada amsa kila a bada tambayan nan sai Allah ya kore masa shedan din da ya sa shi ya kuskure ɗazu yanzu sai ya gane a shi ya kuskure da kansa sai ce au ɗazu fa na ce kaza ko to kuskure ne kaza ne kun ga fa'idodin suna da girma bai kamata a yi wasa da shi ba dukkan mutumin da ya zama masani ne shi ya halarci wani majalisi na ilimi to tambayar ta zama ɗaya daga cikin waɗannan manufofin ko ta sanadiyar ɗaya daga cikin waɗannan manufofin ya yi sa wa hadha mustanbatu min hadisi jibril yas'alu ko jibril yas'alu wan nabiyyu yajib wannan an samo shi ne daga hadisin jibril yas'alu wan nabiyyu yajib ka gani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko da shi da sahabbansa sai ga su mala'ika Jibril alaihi salam ya zo kaga mala'ika Jibril alimun ai shi yasa suka ce fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu ka gani shi shi Jibril yas'alu wan nabiyyu yujibu هذا لأمري في العلوم غريب sabon abu ne jibril ya san wanda bai yi annabi sama yana malaika jibril yana tambaya manzon sama na bashi amsa kuma in ya bashi amsa sai ya ce sadaqata ce gaskiya ne kaga fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu yana tambaya kuma yana ba yana gaggata shi ce gaskiya ne shine a ƙasa sai muka ce unzur sharhul kamila fi kitabi jibril yas'alu wan nabiy yujibu للشيخ محمد حسان حفظه الله مجلد بقي يشرح منا حديث أكنسا ده شرح حديث جبريل في تعليم الدين للشيخ عبد المحسن العباد الشيخ عبد المحسن العباد هنا للتاتي أكن منا سننكم وجامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي سنة ابن رجب الحنبلي هنا للتاتي التافس وجامع العلوم والحكم ya sharhin wannan hadisin sharhi wanda ya kasance mai faɗi da sauran littafan da suka yi sharhin wannan hadisi kun gane wallazi an karahu salafu fi haza abinda magabata suka ki malami yazo yana yin tambaya a majalisi huwa su'alul alimi li alimin ta'annuta shine malami yazo yana tambaya dan uwansa malami saboda ta'annuti ta'annuti shine kawai neman neman neman ya jawo wani abu mara kyau a majalisin shine ta'annuti au iya'an ko kuma ya zo ne don ya nuna shi ma masani ne ba a gane shi ba shi kenan a can da mu eh sunan wata kaya au jidalan ko kuma kawai ya zo ne domin ya yi jayayya da wannan malamin kaga wannan duk ba kyau kama ruwiya zalika an waki ibn al-jarrah rahmatullahi alaihi kamar yadda aka goito daga babban malami al-imamu waki ibn al-jarrah yana ɗaya daga cikin malamai wanda suke wasu suna ganin suna cin shigaru tabi'i tabi'i ne kananan tabi'u tabi'i ne irin su sauyin su ibnu uyay ne kaga kannin su al-imamu malik ke annahu qala yace man istafhama huwa yafhamu ko huwa tsarfu min al-riyai duk mutumin da ya tambaya alhali ya san amsa to nau'i ne na riya to shi suke nufi kaga ta'annutan au riya'an au jidalan wannan ba a yadda ba ka yi tambaya don nuna isa sai ni ma na gane ina da fahimtar da ta fita shi ko kuma kawai ka kwashe kafan malama ko kuma izgili to duka wannan bai halasta ba amma dan waɗancan manufofin da muka lissafa a baya to magabata sun kasance sun yadda malami ya zo majalisin ɗan uwansa malami ya zauna kuma ya yin wannan tambaya sannan nan da aka ce alim ba ana nufin sai ya zama karininsa ba sa'ansa ha zai iya yiwa ɗalibi ne shi amma shi ma malami ne ɗalibi ne a majalisin amma kuma malami ne a wani waje to shi ma ya halatta ya tambaya don waɗancan manufofin ko ɗaya daga cikinsu amma ba don ukun nan ba la ta'annutan wala riya'an wala bidala وقال الإمام ابن حزم رحمه الله babban malamin zahiriya imam ibn hajar Allah ya gafarta masa kitabul a cikin littafin sa kitabul akhlaqi wa siyar wani malami yace laita kitabahu al muhalla kana ka kitabihi al akhlaqi wa siyar yace ina ma a cikin littafin al muhalla bil athar daidai yake da littafin al akhlaq wa siyar al akhlaq wa siyar littafi ne da imam ibn hazm ke koya maka dabi'u na iya zama da mutane ya za ka zauna lafiya da mutane sannan kuma littafi ne na lugha bayan ka ƙari da ladabi da kyawawan ɗabi'u sannan kuma littafi ne da ke karantar da kai lugha akwai akwai nau'i na salon magana a ciki sosai littafi ne mai daɗi al-imam da hazmin ya ce a cikin littafin ku ji da kanku za ku shaida ya ce idza hadarta majlis ilmin fala yakun huduruka illa hudura mustazidin ilman wa ajra la hudura mustaghnin bima indaka طالب عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها فهذه أفعال الأرازل الذين لا يفلحون في العلم أبدا الإمام ابن حزم ينا فيها يتي إذا حضرت مجلس علم إذا كحضرت مجلس علم وأنا مجلس علم كذو كذو ناقج أنا بعد علمي فلا يكون حضورك إلا حضور مستزيد علما وأدرى kada halarta ka ta kasance face halarta ta mutumin da ya kasance ne neman ƙarin ilimi da neman lada a wurin Allah in ka zama wannan ba ita bace manufarka to mutum yayi asara la hudura mustaghnin bima indaka ba ka zo majalisin bane ai kana wadata da abin da kake tare da yazo da haka kana jin ma ai malamin kai wani kallo kake mishi kawai kila ma kana kallo ne kaji ina ne zai kuskuren nahawu ko ina zai jawo wata fassara ba daidai ba shikenan ka ja layi a wajen ɗaliba a sarakin tushi'uha sannan kada ka kasance ka halarta ne a matsayin kai ɗalibi mai nema ne na ka gano kuskure asira ina ne ya sami giɓi ina ya tuntuɓe to shi uwa sai ka je ka yada in yasma uribatan tsabu biha farihan mutum ji wani abu wanda ya zama na aigargi ne sai su je su yada to ka zama haka au garibatin tashna'uha ko kuma kawai ka ga wani abu wanda za ka yi maki ka sa maka bakin maki shi ke ka ci ha dama na faɗa muku ai ko na haul wali bai karanta ba sai ba na haul wali ba ne wali bai da wani na hau ka gani fa hadihi af'alul arajil irin waɗannan ayyuka mutum ya zo majalisin ilimi tunaninsa ya gano kuskuren malami to af'alul arajil aiki ne na kaskantattun mutane walakantattu mai wa'izi ko ya ce laisal muqamu bi daru zulli min shiyani wala mukhalatatul arzani min himani wala mu'asharatul awbashi tasluhu li kadhalika albazu la ya'wi ila ar ko to kaga al-aradi wanda wanda wanda wanda wanda wanda wanda mutanen annabi annabi annabi annabi annabi annabi hud ko kace inna raka illa tabaka tabaka illa alladhina hum arajiluna badiyar ra'ayi to shi alladhina la yuflihuna fil ilmi abadan wanda har abada ba za su samu rabuwar ilimi in dai mutum manufarsa ita ce ya zo majalisin ilimi ya gano kuskuren malami wannan har abada ba shi ba ilimi yasa magabata har addu'a suke ce Allah kada ya nuna musu kuskuren malamin su yi haka shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin littafin su kitabul ilmi ya an samu wani daga cikin su kullun zai tafi makaranta sai sadaka ya ce kada Allah ya nuna masa al'auran malamin shi ya gano kuskuren malamin shi har ya rike a zuciyarsa na biyu nau'i na biyu su'alul muta'allimi li mithlihi in ma li muzakaratihi tambayar da almajiri zai ma dan uwansa almajiri in ma li muzakaratihi ko dai dan ya tuna masa aw talabihi minhu ma lam yasma' mimma sami'ahu al-mas'ul ko kuma ya nema daga gare shi abinda wancan ya ji shi kuma bai ji ba yau bai zo makaranta ba shi kuma wancan ya zo sai ya haɗu da shi sai ya ce me aka yi a makaranta ya tambaye shi au ghairi zalik ko kuma makamancin wannan shi ma kun ga na biyu ke sai na uku su'alul alimi lil muta'allim sai kuma tambayar da malami zai ma ɗalibi in ma li ikhtibari hifzihi aw fahmihi ko dai dan ya gwada haddasa ko fahimtarsa kaga wannan yace ta fi faruwa aw tanbihi ala mawdi'i ishkalin ko kuma ya faɗakar da shi akan inda yake gani akwai rikitarwa a ciki sai ya kawo masa sai ya ce me kake gani game da kaza ko me za ka ce game da kaza malami ya ma'almajininsa kamar da yadda ake imtihani ake jarabawa ya tsulubu raf'ahu anhu yana son ya tsage masa wannan rudin ya janye masa wannan rudin aw listi'anati bi fahmihi kuma ya halasta malami ya taifayi ɗalibi domin ya ya nemi taimako da fahimta almajir wani zubin sai almajirin ya kawo fahimta da za ta zama kila ta fi ta malamin ƙarfi in malamin na Allah ne sai ya sauka a kan nashi fahimtarsa sai ya ɗauta ɗalibin ya ce gaskiya taka ita ce daidai ko kuma a haɗa duka biyu a gwama sai ya zama nurun ala nur aw ghairi zalika ko makamancin wannan ana wannan na hudu su'alul muta'allimi lil alimi sai almajiri ya malami tambaya wa hada huwa al-asl fi sa'ilina wannan ita ce shine asali a ta masu tambaya ko eh wa huwa alladhi yahummuna fi halihi risalati kuma wannan mu shine ku ba mu muhimmanci a wannan littafi na tambayar da almajiri zai mada malam shine ake son ya zama ya rike wannan ladibban da za a lissafa mana mun kawo tsakiyar littafi wallahu alam Allah ganar da mu ina ƙara mana fahimta wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in